الأهل وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجعه إلي عند هاجري إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين karatun mu na riyadu salihin alhamdulillah muna cikin kitabul jihad yau za mu tashi a hadisi na arba'in a cikin babu وعن عبد الله بن أبي أوفى رويت حديث لدى سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يسأل تثبت عزليس شيد بابنس أبو أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زم الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه أكين شاشم فانكين رأيوسا allazi laqiya fiha al'aduwa wanda ya gamu da abokan gaba a cikinta kwanakinsa na yaƙe-yaƙe to daga cikin wani shashi na wannan kwanakin da ya gamu da abokan gaba da aka zo aka yi sahun yaƙi in tazara manzo Allah ya saurara ba a fara yaƙin nan ba hatta ma na shamsu har sai da rana ta gota sai zawal tun hantsi aka yi sahun yaƙi ana jiran manzo Allah ya ba da umarni har rana ta yi istiwaɗi to sai da ta karkata ta yi zawal ta gota sannan ya ba da umarni a fara yaƙi sun ba kama nasi sannan da rana ta karya ta yi zawal sai ya tsaya a cikin mutane wato a cikin mayakansa فقال يا أيها الناس يا قوتنا لا تتمنوا لقاء العدو kar ku dinga burin gamuwa da abokan gaba kar ku dinga fatan yaki kar ku ce Allah ka kawo yaki wai dan kuna jin falalar jihadi fi sabilillah ba ma wai ka dinga fada ko kana addu'a ba a nan kama kar ka dinga burin gamuwa da abokan gaba saboda ɗabi'a ta ɗan adam dama ba ta son yaki ba ta son faɗa da tashin hankali tafiya ta ɗan adam kullum tana son zaman lafiya yana zo maka addinin musulunci addinin zaman lafiya kar ka zama ina da yaki kar ka dinga neman fitina kar ka dinga gurin ma fitinar la ta tamannau liqa al'adu kar ku dinga gurin gamuwa da abokan gaba واسألوا الله العافية قلوك الله كما اللافية قول يوشي اللهم إنا نسألك العفو والعافية دنجا الدعاء الله منا لقومك لافية كما اللافية to amma fa idza lakitumuhum idan kuka gamu da su hali ya kama za a yi yaki ba dama ba nema kuke ba ba roƙon Allah kuka yi ya kawo yaki ba Allah ne ya kaddara za a yi yaƙi, to kuma fasbiru ku yi haƙuri, ku dake ku dage, kar ku juya wa kafiri baya. Wa'alamu ku sani, annal jannata ta haka zilali su yi lalle aljanna tana ƙarƙashin inuwoyin ta kubba, kamar da muka karanta a hadisai da suka gabata. Ku yi haƙuri domin dama aljanna tana ƙarƙashin inuwoyin ta kubba. ثم قال sannan manzo Allah yace Allahumma ya ubangiji munzilal kitabi ya ne saukar da littafi wannan fata'ar salamun munada mubakun ne sai aka shafe ya unida idin ma'ana ya munzilal kitabi wannan fata'ar abin da take nunawa kenan dama Allahumma asalinta ya Allahu ne akwai ya unida Allahu ne ka cire ni a ran nan Allahu ko to ya unnida'in nan na ya Allahu ita aka kai gaban Allahu aka mai da ita mi'ara sai ta zama Allahumma ma'anarta ya Allahu to ko ba a maimaita ya usul ba dole a ce munzila likitabi kar ka ce munzilu saboda asali akwai ya unnida'in ya munzila likitab shi ko munada mudafun yana daukar fata munzila din mudafun ne kuma munada ne akwai ya umida ya munzilan kitabi ina fata an gane kamar ka ce ya abdullahi ka ka san ai abdullahi ne abdu mudafun ne allahi mudafun ilai to da abdu din nan ya zama munada kuma ya zama mudafun to dole kai masa fita ka ce ya abdullahi ka gane ai in ya zama munada kuma mudafun to fata ake masa a ka'idan nahwu ya rasulallahi ya zal jalali wal ikrami asali an zul jalali wal ikrami amma an kasa masa ya urida tunda zul mudafun al jalali mudafun ilai to dole ya zama fata saboda munada mudafun to ana akwai ya urida da ake kaddara ta ya munzilal kitab ya ubangiji mai saukar da littafi wa mujriyar sahabi ai wa ya mujriyar sahabi ya mai gudanar da girgije hadari ya kaga yana tafiya ba shi yake tafiyar da kansa ba ubangijin da ya halicce shi ne shi ne yake tafiyar da shi ai mun sani akwai a wasu a arabi akwai wasu sahabin musakkari bainar sama'i wal ardi da girgije wanda yake al-musakkari abin horewa da horewar Allah Allah ne ya hore shi yake gudanar da shi wa hazim al ahzab ya ne rusa taron kafirai al ahzab ko dai asalin ahzab na farko wanda suka yi taron dangi mushrikan makka da yahudu da nasara da sauran mushrikai na larabawa suka yi gangami suka zo za su yaki manzon Allah har aka faɗa masa da sura guda suratul ahzab ko kuma a duk wani taron dangi ko wasu ƙungiyoyi da za su taru domin su yaki musulmai Allah shi ne yake rusa su wa hazim al-ahzab ya mai tada ya mai rusa al-ahzab taron dangi ihzihum Allah ka rusa su waɗannan kafirai da za mu yaƙa wansurna alaihim Allah ka taimake mu akan su wannan addu'a ce ta yaƙi da manzo Allah yake in an yi sahun yaƙi Allahumma munzila al-kitabi wa mujriya sahabi وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه وأن حديث متفق عليه بخاري ومسلم في اتفاق الرواية وأن سهل بن سعد السائدي أروى ذلك سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه قال يا شيخ قال رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ سنتاني سنتاني أبو بيو ko addu'a guda biyu la turadda ni ba a juyar da su a ki karɓar su in ta ni buga ta ta isna tani ka ga dama ka sa ali kun ka sa ali akwai ko ya zama isna tani makiyatun wahayat na tani in ka ce wahayi ai akwai ali to yawanci kira a mutawarsu suna sa ali isna tani makiyatun ko badaniyatun wahayat na tani ka ga dama ka cire alif ka ce sintani ko isnatani ko sintani wannan tar kuma ta uta ani yana nuna abubuwan kiran mata ake ne inda addu'awatu ne ai addu'a asali isnani idan maza ne guda biyu in mata da ce isnatani to sai a cire alifun amma a maza din ba a cire alif dole ka ce isnani in mata ne ko ka ce sintani ko isnatani to yana nufin addu'o'i guda biyu la turaddani ba a juyar da su a ki karɓar su kowace in dai mutum ya yi to Allah ya karɓa au ko kuma wani abu shakku mina rawu ko ko maza Allah cewa ya yi kalla ma turaddani zai yi wahala a juyar da su Allah ya karanta ma ƙwarai turadda ne a juyar da su ake karɓar su. Ta farko ita ce addu'a inda nida'i, addu'a daidai lokacin kiran sallah, musamman a ce ka kwaikwayi mai kiran sallah. Ka yi addu'a da ta zo a sunna bayan kiran sallah, ka yi salatin manzo Allah Ibrahimiyya, sannan kuma ka yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma dinnan wa salatul qa'ima ati Muhammad lil wasilati wal fadila har zuwa karshe. Sannan ka shigo da addu'arka ta duniya ko ta lahira wannan addu'ar manzo Allah ya ba a jiya da ita ta biyu ita ce wa indal ba'ath da kuma lokacin yaki lokacin da aka zo ana gwabza yaki tsakanin musulmi da kafirai ko musulmai da kafirai ila yalhamu ba'duhum ba'dan lokacin da shashin su ya gwamuka da shashi ko ka ce shashin su ya gauraya da shashi ko lokacin da shashin su ya cuɗanya da shashi ma'ana zai ka ce yalhamu din na asali daga lahamu ne lokacin da lamun jikinka yake gogan lamun jikin kafiri kaga ƙarshen dai haɗuwa kenan ina yalhamu ba abuhun ba abu to amma wani lokacin akwai nutsuwa sai tuna wata bukata da yin addu'a to wa hina yulhimu to ya zama mabnu'un bil fa'il kenan ka gane lokacin da ba'duhum shashin su yulhimu ba'dan yake gaurayuwa da shashi duka yana daukowa yalhamu da yulhimu wato yulhimu yayi ta'addi da ba'dan shine maf'uli kenan yana ta'addi da maf'uli yulhimu ba'dan ba'duhum shine fa'il shashin su yulhimu ba'dan yagwa muka da shashi rawahu abu dauda bi isnadin sahih وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يا كسر شيء إذا غزا إذن yana nufin fara yaki ƙala yana cewa Allahumma ya Ubangiji an ta'abudi kai ne ƙarfina wa nasibi da taimakona asali al'abudu dantse shi ne al'abudu to a kinaya ce ta ƙarfi ko a hausa za a ce ai wannan ya zage dan ko to kinaya ne da zai yi aikin ƙarfi zai yi aiki da ƙwarjinsa kenan to ana hakaito wannan an amma ƙarfi ake ne Allah kai ne dan ina ma'ana kai ne ƙarfi na wa nasiri kai ne mai taimako na duka a hulu ko da kai ne a hulu nake kewayawa daga nan zuwa can wa bika asudu da kai da nake yin tumbe ba san tumbe ba to kwanto na dakwa abokin gaba ka gane ai asali daga asala ne al'asulu tushe abinda yaka asulu ha sabitu wa faru ha fista ba bishiyar dibino ala ke siffantawa tushenta yana kafa a ƙasa duk ƙarfinka baka isa ka je kawai ka kama dibino ka tura shi ya faɗi bishiyar dibino ko to kinaya ce ta kafuwa a ƙasa shi ne ake cewa dinde yawwa yawwa daga da kai nake jan daga ya ya ubangiji wa bika uqatilu kuma da kai nake yin yaki wannan ya cikin addu'o'in manzon Allah idan za a yi yaki Allahumma anta abudi wa nasiri duka ahulu wa duka asulu wa duka uqatil amma malamai suna amfani da ita wajen dukkan wata bukata musamman mai wahala abu ya tunkalo ka ko ka tunkalo wani al'amari ko ta bukata mai wuya wanda a zahiri ka san ta fi ƙarfinka ka yi iya dabararka da tunaninka tunaninka ya ƙare ta yaya za ka cimma wannan buri ko wannan bukata ta to ka riki wannan addu'ar Allah zai taimake wai ba sai a yaƙe kaɗai ba za ga a cikin adoyi da alkaru da yawa malamai suna kawo wannan addu'ar ko da ba a babin jihadi ba Allah kai ne ƙarfi na mai taimako na da kai ne nake yawata ko cewayawa kuma da kai ne nake jan daga kuma da kai nake yin yaƙi رواه أبو داود والترمذي وقال في حديث حديث لي حسن كيشاوة ma'anar ahulu ma da yake ai an ta kilu min makani da kai nake ciruwa daga wannan guri zuwa wancan guri shine ma'anar ahulu au ko kuma sha'anu ila gairihi daga wannan al'amari zuwa wancan lamari duka da albarkacinka nake iya ciruwa daga nan na koma can وعن أبي موسى رضي الله عنه أنا وصدق سيدنا أبو موسى الأشعري الله قال ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم كان يا كسن شيء إذا خاف قوم إن يدق ولن شر وسمتان إذا الله بار يزو مسا وتقبيلة تلاربا قوة كافرين suna shirye-shiryen su kawo masa haji a Madina. ko kuma a'a za a fita a je a yaƙe su amma an san suna da tsananin ƙarfi da yawan mayaƙa da jarumai a cikinsu suna da tanadi na kayan fada shine ma'anar idza kafa qawm wannan majazi ne manzo Allah baya tsoron kowa sai Allah kuma yana da cikakken fika da tawakkuli ga Allah Allah ya masa alƙawarin nasara to amma a babu majazi dole ana sala ana duba bakin kakai to idan ya ji tsoron sharrin wasu mutane ƙala yana cewa Allahumma ya ubangiji inna cewa mu naj'aluka mun sanya ka fi nuhurihim a cikin kirazan su yabi yana annaharu kirji wato mun sa ka kai ne zaka bangaje mana kirji mun sanya ka cikin kirazan su wa na'udu bika muna neman tsari a wajen ka min shururihim da tasharrorin su duk wani sharri da suke ji da shi da suka tanade shi da suke nufin mu da shi to Allah muna neman tsarinka daga sharrin nan nasu رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر كما أن ما malamai suka sai kana wani sharrin wani mutum ko wani mai mulki ko wani abokin gaba to za ka iya masa wannan addu'ar take Allah zai maka magani in shi kadai ne Allahumma inna nas'aluka fi nahrihi wa na'udhu bika min sharrihi ko min shururihi sai ka sa damirin da shi kadai kuma suna da yawa sai ka yi da lafazin jami'i kamar wannan رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر أروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا قال إجازة ليسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي مزان الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيء الخير شي دوكي doki yawanci a zamanin da ba da doki ake zuwa jihadi ba to shi doki ma'akudun fi nasu yake alkhairu ma'akudun abun kudurewan ko kullewan alkhairu alheri ne fi na yake a cikin makwarkwaɗan gashin kan nasiya asali gashin madaga nasiya din kazi batin kadiya inna rabi'a nawasiha eh ni ni ne nake nawasiha alkhairu ma'qudun fi nawasiha alkhairu lalle haka yake haka yake ni ya ga karanta ne nawasi ya hana ku yau nawasi ya hana ba yawwa alkhairu ma'qudun fi nawasi hal khair shi doki an kulle alheri a cikin mafarfadan gashin kan gashin maduga ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama ma'ana malamai sun yi shayin wannan hadisi suka ce idan mutum ya rufe doki da kyakkyawan niyya ina fata an gane ko da niyyar jihadi to lalle dokin nan nasa yana tare da alheri har har tashin alkiyama amma in mutum ya rike ta domin sharri to kuma akasin wannan ne domin imamu sujiki a sharhi yace wa ya tamilu an haqqu sabbi zalika an keɓance doki da wannan alkhairi da kauni ha almuqidabu min ha saboda yake a bar gabatarwa a wajen yaki fa yakunu isharatan ila anna al-fadla fil iqdam yana cewa ishara ne zuwa ga falalar tana cikin gabata a wajen yaki ko da kafa kake idan ka wuce mai doki to ka fi shi lada a wajen yaki alal adu abu abu abokan gaba dunal mu'akkir banda wanda yake yin jinkiri yake yin baya baya ko da akan doki yake limafi domin abin da yake cikin wanda yake jinkiri mina ishar ta fiye itibari zuwa ga yin baya baya a wajen yaki to amma dai zahirin lafazin ya nuna doki kuma shi kalmar alkhairu malaman duka suka ce asali daga takama aka samu sunansa asan doki ba ba dabba da ta kai shi takama ko tamaka ake cewa tamaka ko takama kuma cewa tamaka amma an faɗan takama asali daga alkuyala alkuyala daga nan aka samu alkhairu saboda mai wasu ya ta khailan ma da yake an ambace ta khairu duk iyali ha saboda takamata wa huwa abu lahi masa al-istiyazu shi ne ijabu ha bi nafsiha doki tana ji da kanta marha domin takama duk dai kalmar ta takama wala tamji bil arabi maraha yau kar kai tafiya a dolan kasa kana takama shi ma albarahu takama ne al-khuyala shi ma takama daga nan ya samu dukkan na alkhairi to me ya samu to takama ai tafiya ne yawwa eh amma dai akwai masu faɗar duka idan yana sauri shi ne tamaka to mala ya ce wa ya dubu an lura da jinsul khairi ai an na yusaddadu an ya kuna fiya alkhair fa amma manin tabaqaha amma duk wanda ya daure doki bi amalin ga wani aiki mummuna sai misali wanda ba mai kyau ba to fa husulul wuzri kasantuwar zunubi da tsarayani zalika al'amru al'arid saboda gudunar wannan al'amari na saban Allah in ya zama dokin da ya daure kamar da faɗa ba dan Allah ba ko dan riya ko dan aikin sako wannan alherin da ake magana a doki ba zai same shi sai dai kishiyar alheri shine sharri wannan kinaya ce da kwadaitawa da manzo Allah yake yi da musulmai su riki doki musamman a lokacin da ake jihadi da dawakai muttafaqun alayhi saboda doki din ka san yana da ɗawainiya da yawa wasu suna cewa wani mutumin da ya rike doki da zai iya rike mata hudu haka ne in ka rike doki ɗaya in dai ka rike shi da gaske ba ba ka bar shi da yunwa da rama ba to sun ce za ka iya rike mata hudu to kaga idan ba dan jihadi ka rike ba me sai ka rike doki kaga zai zama akwai ko takamar ko alfahari ko jiji da kai to abin da ake nema dai ka rike shi da niyya da kyakkyawan niyya to a nan za ka samu alherin da yake cikin sa wa an qurwatal bariki radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alkhairu kaga shi doki ma'qudu abun kudurewan alkhairu alheri ne fi nawasiya a cikin mafarfadanta ila yawmil qiyamah har zuwa tashin alqiyamah to alherin sai a wannan hadisi manzo Allah ya fassara wannan ne alherin al'ajaru shine lada wani maganin da kuma ganima da ake samu lada kaga abin da shafi lahira ke maganin kuma abin da ya shafi abin da zaka samu a wajen yaki na ganima kaga duka kowanne alheri ne in ka like shi ko ba dai yaki ba inda da kyawun niyya ka like dokin to za a dinga rubuta maka lada kamar da hadisin gaba zai gaya maka irin kaifiyar yadda ake baka lada hadisi na gaba yace wa ana juhu da ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta basa farasan fi sabilillah duk wanda ya tsare doki domin jihadi fi sabilillah imanin yana mai imani billahi da Allah wa tasdiqan yana gaskantawa bi wa'adihi da alkawarin Allah na lada to fa inna shi ba a huwa hakika koshin da dokin nan yayi da abinci koshin abinci shine ashiba'u wariyahu da koshin da yayi da ruwa a larabci yana bambanta koshin ruwa da don koshin abinci daban ashiba'u koshi na abinci arriyu koshi na ruwa eh duka ana da rayu da riyu kuna ku rayyahu yace duka dubogi ne guda biyu fa inna shi ba hu koshin sa da abincin da yake ci ciyawa da dusa da hatsi da ake ba shi ko ko yanzu ana ba doki hatsi kuwa waliyahu da koshin sa na ruwa sawa'u ruwan ka ɗebo masa ko jan ka kai ka kai shi lafiya sha ruwa wa rausahu da kashin sa da yake yi wa baulahu da fitsarinsa da yake yi duka za a tattala su a zuba su fi mizani cikin ma'auninsa na lada kashin nan da yake yi kana sharewa ka zuba da fitsarin da yake zuba a ƙasa tsawon rukun da kai wa doki in dai ka tsare shi ne fi sabilin layi to in ya sha ruwa ya ƙoshi a za a rubuta ba yawan ruwa da ya sha za a tsora maka a mizani in ya ci ciyawa ko gero ko wani abincin ko duka da ya ya koshi to abincin nan da ya koshi za a tola nauyinsa a ka na lada iya tsawon rukon da kaiwa wannan doki kuma sawa'un dokin ɗaya ne ka rike ko biyu ko uku ko hudu duk dai in dai ka rike su fi sabilillah domin taimakawa wajen jihadi fi sabilillah to duka waɗannan abubuwa guda hudu guda biyar kai koshinsa na ruwa koshinsa na abinci fitsarinsa da kashinsa guda hudu duka za a kashi cikin mizani a cikin mizanin ladarsa yau mai kiyama na tashi alkiyama kaga ba karamin lada bane رواه البخاري وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال عرفت لك أبو مسعود الأنصاري هكذا أبو مسعود شي بلانساري ابن مسعود شي مهاجر سوبين أبو دا ابن شي ke bambanta yawanci ba a faɗin sunayen saboda kowanne shahararre ne aka ce ibnu mas'ud da ana ba Abdullahi ibnu mas'ud aka ce abu mas'udu shi kuma al'ansari mutumin madina ne radiyallahu anhu kala ya ce ja'a rajulun ila nabi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama bina kacin da taguwa makaduma a bar tsaurawa ragama taguwa ce da aka tsaura mata ragama faƙala sai mutum yake hadihi fi sabilillah ya rasulullahi wannan taguwar na tanade ta ne domin jihadi fi sabilillahi faqala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laka biha yawmal qiyamati sabu mi'ati naqati laka biha sabu mi'ati naqati za a baka taguwa 700 biha a dalilin wannan taguwa ɗayan yawmal qiyamati kulluwa dukkan tagoyi da zuwa kwaɗe nan makasuma a matsora wa ragam saboda ka'idar nan na matsalin da zina yin dukkan amalan fi sabilin lahi ka matsali habbatin an batan saba ta nabila fi kullu subulatin mi'atu habba inda shi ɗaya ya kawo to za a bashi ɗari bakwai irin a ran tashin alkiyama rawahu muslimun ya tambaya da to mene da taguwa ɗari bakwai a gidan aljanna can ba saye da sayarwa ake ba. To zai samu lada gwargwadon taguwa ɗari bakwai da ya saro kantar da ita a cikin jihadi fi sabilillah. Za a ba shi ladan taguwa ɗari bakwai. Wanda dukkan su ya rike su domin jihadi fi sabilillah. Rawahu Muslimun. Wa an abi Hammadin. An rawaito daga baban Hammadu. Wa yuqalu wasu suna ce masa abu su'ad abu su'ad shi su'adu din mace ce ba sunan mata ne aka ce sa'adu shi ne namiji su'adu din mace ce domin ka'abu ibn zuhair waka ta shahararri ya ta banat su'adu lokacin da ya zo ya musulunta manzo Allah ya ce ya rera masa wannan waƙar ta gabanin su a gaban manzo Allah ya karanta ya rera waka manzo Allah ya tambaye shi wace ce su adun nan yace zauke ji ya rasulullah yace ma mata ta ce da ma waka soyayya tana ba ta tana fara a matsala inta banat su'ad su'adu ta ne san shi ne farkon bai shi ne farkon waka to su'adu da sunan mace ne ana ce masa baban hammadu ana ce masa baban su'adu wa yuqalu ana ce masa abu usai shine tasgiri ne na asal usaidu baban eh usaidu duka ana fada eh za mu je a cikin sharhi waɗannan sunaye ana ce masa abu usai wa yuqalu ana cewa abu amir wa yuqalu ana cewa abu amrin ويقال على أبو الأسود ويقال أبو أبس duka wannan alkunya sauke shi dai guda bakwai shi ne ukubatu ibn amir al-juhani wato yana da ƴaƴaye ne dukkan su waɗannan ƴaƴansa ne to kuma ba kowa ne ya san su ba kowa ɗansa da ya sani da shi yake masa ikiya ni ta yake kawai baban wani yana da 'ya'ya da yawa dukkan su ƴaƴayensa ne ba wai shakku bane ake cewa dan nasa sunan sa Hammadu ne ko Su'adu ko Asadu ko Ubaidu ko Ad'a dukkan su akwai saboda haka kowa in ya tashi wanda ya fi sani da shi zai masa inciya ko alkunya ya ce baban wani eh kamar yadda kuka ce akwai ruwaya da zo da abu asad ba da ya ce wa yuqalu abu usayd qala fi tahzib ya ce wa yuqalu abu asad ai bila ya'in ba tare da ya ba tsakanin fadu da dadu da ita ma akwai dan nasa asadu ne ko usaidu ɗaya biyu ne malamai sun samu saɓani wajen shi wannan sunan ko asadu ne ko kuma usaidu littas jiru to shi ne dai uku ba su zuru amir al-juhani kai zai na uku ba su ɗan amir al-juhani da zai lahu anu قال يسي سميت رسول الله نادي من ذن الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ينا كان منبري يقول ينا cewa wa'iddu lahum masadatu min quwwa ayan nan ta alqur'ani da Allah yake cewa wa'iddu lahum ku yi tanadi ga kafirai lahum din da bin yana komawa ila kuffari ku yi tanadi domin yakar kafirai masadatu matukar kun samu iko me za ku tare da min quwwa shi da karfi wannan bayan alqur'ani bace to mazala sai fassara mana ita cewa ala illal quwwatar rami ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami yana kalfafa cewa fassarar wannan kuwa fa da Allah yake ku tanade ta innal quwwata lalle kalfun nan da Allah yake nufi arrabu shi ne harbi a zamanin harbi kibiya da ita ce kadai ake harbi da ita a jihadi a zamanin manzon Allah ya sake cewa ala na'am innal quwwata hakika karfi arrabu shi ne harbi ku tanadi kibiya da kwani da baka Allah yake nufi ala na'am innal quwwata hakika karfi arrami shine harbi kaga ita aya ta zo da nakira wanda ita nakira za ta iya daukan kowane irin karfi ba amma da maza ya tashi fassara mu sai ya kada da ba'arifa ya hassare iya karfin kadai abin da ake nufi a zanni inda ya kawo da ma'arifa ma'arifa abin da aka sani shi ne ma'anar al-ma'arifatu ba sani al-nakiratu kuma abin da ba a san shi ba an ce karfi kawai karfi kuma suna ya tara ba min al-quwwati ba min quwwati to malala sai fassara mana da ma'arifa kuma ya gaya mana abin da ake nufi shine arrami duk karfin runduna an ba su da kayan harbi to ba za su je ko ina ba in ka dogara da iya takwabi da mashi a to da wuri za a samu galaba a kanka ba ka da ƙarfi dan maza la ce ƙarfi shine harbi ka duba ko fada na zamani yanzu ya yaƙe na na na zamani yanzu in bindiga ce ai harbi ne ko waye da dauki da kwaje zai sai ya tafi yaƙi da sojoji eh kafin ka kalfo sun harbe ko in ma jirgi ne aka hau aka je harbawa ake jirgi akwai wanda arkashi ma yana harbawa akwai helicopter da yaki bindiga ce a jikinsa wanda yake jefa kuma shi ma dai kuma harba shi ake in ma nukiliya ne harbawa ake in ma menene mai linzami ake ce masa makami mai linzami shi ma rami ne kaga maza Allah yayi gaskiya maza Allah yayi gaskiya hatta yaƙe yaƙe na zamani da ake ga an ci gaba to dai dogalansu da menene da takamansu shi ne harbi duk makamin da aka tanada a yanzu na yaƙi kawai harbi kaga hasarin da manzo Allah ya yi na tsarewan wannan ma'ana a harbi kadai yanzu ma'anarta ma ta fi bayyana a kan zamanin manzo Allah yanzu ma'anarta ta fi bayyana duk wani yaƙi da ake yanzu kowanne ne to za ka ga harbi shi ne yaƙi sai in ta ƙure ne ake ƴan wasu dabaru ko yawanci sojoji za ka sami da wuka aiki ko wannan saboda idan ta ɓaci amma ya fi dogara da bindigarsa a kan wukar da suke jikin ko ko Allah ita ma bindigar akwai mai wuka inda ta yaki ce to in buɗe ya ƙare zai iya zarowa to manzo Allah ya yi gaskiya malamai suka ce abinda manzo Allah yake nufi da ala innal quwwatar rami ala na'am innal quwwatar lallai hakika karfi fa ar-rami shine harbi suka ce ai a azamu alwa'iha nikayatan fil adu cewa harbi shine mafi girman nau'o'in kayan fada wajen cutar da abokin gaba wa anfa'uha fil harbi kuma yake mafi amfanin kayan fada fil harbi a cikin yaki yace fal hazr wannan hasari da manzo Allah yayi ya takaice karfi a iya harbi kada shine hasari kama fi kaulihi wato malamai suka ce ba wai yana nufin kawai kibiyar kadai za ku ɗauka ku tafi yanki ai a zamanin sadin ba da yana fita da takwabin ba da mashin da sauran kayan fada amma dai yana ƙarfafa cewa fa a ɗebi kibiya domin ita ce ƙarfin ba wai ya hana fada ko yaƙi da sauran kayan fada ba amma dai ta zama an ba ta muhimmanci kar a jefar da ita ko kuma a yi sakaci da ɗaukar kibiya idan za a je yaƙi. Wato hasarin da manzo Allah ya yi ba na keɓancewa ba ne. Kama fi ƙauli kamar da ya cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi sallama da ya ce alhajju araf. Ya ce hajji fa ita ce arfa. Hajji shine arfa. Alhajju arafa. Ya ce hajji arfa shine hajji. To amma dan kayi arfa baka yi dawafin ifaba ba baka yi sa'ayi ba kayi haji baka yi haji ba amma ya nuna maka arfa ita ce mafi girman rukuni a cikin rukunan haji ita ce in ka same ta duk wani abu da ya tsere ma a baya za ka iya riskarsa a gaba amma in ita ta tsere maka to komai ya tsere ma yau a wannan shekarar dai to kaga wannan hasarin ya nuna maka ga fa'idar idan ka samu arfa to sauran ma za ka same shi in har in arfa ta tsere ma ko ka samu sauran to baka samu haji ba saboda baka samu arfa ba saboda wannan hadisin ma ya zama har mu a Hausa ma ana yin karin magana a cewa na ai yayi arfa ana nufin me yayi haji ko a ce ai wannan ya tace arfa kamar wani mawaki yake sai na ji daɗi ya kulle ni kamar na tace arfa yawa wani mawaki eh yawa gambo sunansa ko gambu eh gambu aikin sharri ne ba aka yi wai falawo ne ba ya tsallaka gida ya sanar da matalin tsohon ciki ya sa yake ta ba shi kuɗi taki ya zaro wuka ya farɗe cikin da jaririn ya ɗauke kuɗin ya tafi da ya zo ya ba shi labari yake sai na ji wani daki ya kuɗe ni kamar na taki arba to shi ne ma'anar ala innar quwwatar ram alhajju arafa da kuma faɗin manzo Allah da yake cewa aljurru kadai dai da'a ga ubangiji yace husnul khuluqi shine kyakkyawar ɗabi'a aljirru husnul khuluqi kaga nan ba an yi hasari an ce da'a shi ne kyakkyawar ɗabi'a illa ka in kana wani da kyakkyawar mu'amala to shi ne da'a ga ubangiji to amma sauran ayyukan fa ina aka bar su sallah da azumi su ba aljirru bane to ana nuna maka muhimmancin abu ne sai a waro sai a yi hasari a ce iya shi ne wannan abin da ake nema saboda idan wancan ya samu sauran ma za su samu amma ba ana nufin wai takwabi da mashi da garkuwa ba su da amfani a wajen yaki ba amma dai ana so a ba wa harbi muhimmanci a wajen yaki rawahu muslimun wa anhu daga shi ukubatu ibn amir radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi nabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa sa tubtahu lakum araduna da sannu za a buɗe muku ƙasashe ta tubtahu alaikum arazuna ko da sannu za a buɗe muku garuruwa yana nufin ƙasashe har ma ƙasashen ajami inda a lokacin musulunci yana iya da zilatul arab ne kadai yace da sannu nan gaba za a buɗe muku ƙasashe ku ci su da yaƙi musulunci ya zama yana da iko a wannan ƙasashen. Wa ya tafi kumullahu a lokacin kuma Allah zai isar muku ba sai kun ɗauki makami kun je yaki. manzala fa bai riski wannan zamanin amma yana ba da labari cewa da sannu wannan abin zai kasance za a buɗe muku garuruwa wanda yanzu ka ɗauke da su tabuka da irin su sham a yanzu da su misira a yanzu kamar ma ana takamar su ne su garuruwan musulmi ko ba don dai maka da madina alfarmarsu ta take ko'ina ba amma in yawa ne a ƙasashen larabawa ba wanda ya kai misira yawan larabawa amma larabci zuwa yi ba ƙasar larabawa ce misira ba shi yasa suke cewa wai misira al'arabiya misira al'arabiya saboda asalin kiftawa ne a gurin da banu isra'ila ko tarihin annabi yusufa da aka yi da annabi musa tarihin annabi musa ba a misira aka yi shi ba ai banu isra'ila ne da kibdawa mutanen fir'auna larabci zuwa yi haka na kasar sham asali rumawa ne kaso uku na kasar iraki ta yanzu da asali farisawa ne larabawa yan kaɗan da wanda suka yi makotaka da ƙasashen larabawa to amma yanzu gaba ɗaya iraki kusan larabci ne haka nan sham in ka je siriya yanzu gaba ɗaya duka larabci ne har Falasɗin a yanzu yanki ne na Sham a wancan lokacin. Duka yanzu Falasɗina da ake magana larabci suke za su da wuri a rike larabci. Kaga manzo Allah ya yi gaskiya. Da sannu za a buɗe muku ƙasashe wa ya kafi kumullahu kuma Allah zai isar muku yaƙi da kafirai. To duk da haka kamar manzo Allah yana magana da mutane yanzu. Fala ya ajiz ahadukum kar ɗayanku ya gajiya an yalhuwa ya dinga yin wasa da tirenin da azumi da kibiyarsa don cewa yanzu garin ya zama garin musulmi ba ma tunanin wani kafiri zai zo ya yake mu to kan ɗayanku ya kasa ɗaukar kibiyarsa ya dai bayan gari yana koyon harbi Allahu ba wasa ba to ba wasa haka na sharholiya ake nufi ba tirenin na koyon harbin kibiya wala ya ajiz ahadukum kar ɗayanku ya gajiya an yalhu ya dinga yin wasa da asbulihi da kibiyoyin rawahu muslimun wa anhu dai daga hukumar ibn amir shi ka san maharbi ne sai sa da hadisan harbin zaka ji daga gare shi eh wani harbi ne zaka ji ma yau kwali da makansa da kibiyoyin sa shi hukumar ibn amir annahu qala ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ullimar ramiya duk wanda aka sanar da shi harbin kibiya ko na bindiga ko ma na menene a yanzu duk wanda aka koya masa harbi kuma taraka huyan sannan ya bar harbin wato ya bari ya manta harbin falaisa mina baya tare da mu in ji manzo Allah au ko kuma shakku min rawi duk wanda aka koya masa harbi kuma ya bar shi to faqad asa hakika yayi sako kamar wanda ya haddace Qur'ani ne ya bari tilawar ta zube da gangan. Eh, kaga alama ne na ba ka da Qur'ani. Rawahu Muslimun. Wa anhu dai daga Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qala ya ce Sami'tu Rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudi yana cewa inna Allah yudkiru bi sahmi al-wahid thalathata nafarin al-jannah inna Allah haqiqa Allah yudikilu yana shigar da salasata na fari mutum uku aljannata gidan aljanna bisamin wahid a dalilin kibiya daya kibiya kwaya daya da aka harba ta a jihadi fi sabilillah Allah zai shigar da mutum uku cikin aljanna a dalilin kibiyar nan guda daya mutum na farko sani a wanda ya kera kibiyar makerin da ya kera ta ya tasibu fi sun'i alkhair amma yana bidar alheri shine lada fi sun'i cikin kera wannan kibiyar da ya sana'anta yayi da da kyakkyawan niyya da ikhlasi domin jihadi fi sabilillah ba yayi da dan aje ai fada na kabilanci ko aje ai fashi da ita shi yasa ya takaice shi da alkhaira yana bidar alheri cikin sana'anta kibiyar nan da yayi mutum na biyu yace warrami bihi da wanda ya harbi da kibiya asalin maharbin kaga an gabatar da mai kila saboda sai yayi sannan maharbin zai samu yayi harbi to makerin shine farko da za a sa a aljanna sannan arrami bihi wanda ya harbi da kibiya wa munjilahu da wanda yake miƙa masa kibiya shi ma annabi rufin kibiya ne munjila wanda yake munjil wanda yake miƙa wa maharbi idan fada yayi fada ai ka tsaya zalon kibiya a cikin kwali shi ba ɓata lokaci ne ana tanadinta in yaƙi na gaske ne a ware mutum biyu gwanin harbi da kuma mai miƙa masa kibiya shine mumbil anan wanda yake miƙa masa kibiyar yana sawa a cikin tsirkiyar yana harbawa shi ma za ka ga a gidan aljanna dan in bai leko ba shi ma mai harbin ba zai harba ba kibiya ɗaya tana shigar da mutum uku gidan aljanna inda an yi tafi sabilillah mundin din nan akwai maganganu na malamai akan قال المنذر امام المنذر يقول ويحتمل ان يكون المراد بقوله ومنزله yana iya kunsan ya zamanto abin da ake nufi da faɗin mazala da yake wa munjilahu ay allazi yu'tihi wanda yake ba da kibiyar lil mujahidi ga mai jihadi wa yujahhizahu yake tanadin kibiyar bihi gare shi min malihi da dukiyarsa ba wai wanda yake leƙa masa yana sawa a kirkiya yana harkar wanda yake saya masa kibiyar yake tanadin kibiyar min malihi da dukiyarsa wannan wato mundin din yana da ihtimalat ihtimali na farko yana iya kunsar ana nufin wanda yake saya masa kibiyar da kudinsa imdadan lahu domin ya masa madadi na kayan fada wa taqwiyatin da kuma ya karfafe shi a wajen jihadin ne yake saya masa kibiya ya bashi wa yadullu alaihi kuma wannan kauli akwai hadisin da yake nuni a gare shi ma fi ruwayatil baihaqi hadisin da ya ruwa imamu baihaqi yace sami'tu rasulullah shi dai wasu ibn amilin din shi ya faɗa amma ruwayar ta baihaqi ce yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudi yana cewa inna Allah azza wa jalla lalle Allah azza wa jalla yudkilu bi sahmil wahid salasa nafar aljannata yana shigar da mutum uku aljanna a dalilin kibiya daya sai yace sani ahum da biya ta su fi sunil kai irin wancan din wanda ya sana'an da kibiyan wanda yayi ta da kyakkyawan nufi na alheri wallazi yudhibu bihi to kaji da kuma wanda yake tanada masa kibiyar fi sabilillah wannan ruwaya ta karfafa wancan ma'anar ina fata an gane shine mujilahu a can wanda yake tanada masa kibiyar yake saya masa ita yake bashi ita yaje yayi jihadi wallazi yarmi bihi na uku da wanda yake harbi da kibiyar fi sabilillah ka gane ai wa zahirun anna qawluhu fadinsa ya ta cikin yana neman lada al-muqayyad bi al-jumlatu ula da aka da bayyaye jumla ta farko cewa ya hada cibu yana yi ne dan neman alheri to shine abun neman lita aidi dai fi qarinati aiban warmu warkabu idan mun je to da ya yace wa min dilahu da wanda yake bashi kibiyar ko dai wanda yake mika masa kibiyar ko kuma wanda yake tanada masa ya saya masa kibiyar ya bashi ya je jihadi manzo Allah ce warmu ku yi harbi ma'ana ku koyi yadda ake harbin kibiya in zamani yanzu da ku koyi yadda ake harbin bindiga yanzu ba sai ka ga a mutanen zamfara da wani bangaren katsina ba sai ka ta musu warmu ba dan hadisi manzo Allah yanzu yana aiki akan su ko ba a ga muku muna karatu da malam da alhaji umar yake gaya mana wani gari da suka waya a kasar zamfara ya ce kowa yana da bindiga a gari kowa in dai magidanci ne yana da bindiga mayakan ma ko mahala sun shigo garin su da yake sun shigo musu cikin dare suka wace to da suka fita suka zo suka ɗau makamun su ashe sun yi tsiya sun kwashe matan su da 'ya'yan su sun je sun tare hanyar da za su bi sun yi kwanto da suka zo sai zuwa ga aikin ɗebo matan su da ƴaƴan su wa za ka harba suna ji suna gani suka fita da oho mutanen garin su ba fatirol ne su kuma suka zo musu eh eh eh oh ba ba da mahal ina jira eh shi ne ba muna gurin aikace ba labari an yi waya lokaci to kaga mutane wannan gurin ba sai ka ce musu wannan ba yawwa magana manzo Allah tana tasiri a kansu warumu ku koyi harbi warkabu kuma ku hau dawakai ma'ana ku koyi kilisa da yadda ake tsere da doki da yadda ake sarrafa doki shi dokin a hore shi yadda zai saba da jihadi kai ma mahayin dokin ka koyi yadda ake sarrafa doki duka yana cikin jawabu da kalmi da manzo Allah ya dunkule su warmu warkabu ku yi harbi ku hau abin hawa yana nufin ku koyi yadda ake harbi da dukkan nau'o'in harbi kuma ku koyi yadda ake hawan abin hawa na yaƙi da dukkan nau'o'in ababen hawa kaga nan ce da ce warmujin tihami ba da ce warkabul kaila ku hau doki ba saboda yanzu ba doki ake hawa ba ana hawa igwale da tankar yaƙi to wannan hadisi yana aiki a ciki tun da ke faɗi dama ko ya faɗi dokin shi ne ikonsu a zamani mu yanzu dokinmu shi ne motar yaki to ku koyar da ake sarrafa motocin yaki wa an tarmu manzo da ce amma ku koyi harbi a habbu ilayya min an tarkabu shi ne mafi koyuwa gare ni akan ku koyi sarrafa doki ko kuma motar yaki in motar yaki kai ya tukawa ba a ga direban soja ba da bindigarsa har makanikin da yana da bindiga kai har kafinta su ka san kashi gaba rike komai suna da shi da kafintar su da bakanikin su da direban su kai an ce har da kuma masu dafa abinci in ana yaki to su ba da bindigar kaga an tarmu a habu ilayya ni an tarka bukin ku koyi harbin shine mafi soyuwa gare ni magana akan ku koyi hawa doki kadai in ya zama kai kwakwalwarka ta toshe ba za ka iya koyan duka biyu ba ka koyi harbi ka koyi doki ba za ka iya ba ka san ba ko da mutum Allah ke hore masa kwarewa a fannoni daban-daban ba to ku koyi harbin shi ne a habu ilayya ni an tarkabu a kan ku koyi hawa da wakai amma dai in ne samu warmuwar kabu ku koyi harbin ku koyi hawa da wakai ko sarrafa motar yaki amma ku koyi harbi shine mafi koyuwa gare ni akan ku koyi sarrafa abun hawa na yaki wa man taraka ramya bada ma alimahu duk wanda ya bar harbin kibiya har ya manta bada ma alimahu bayan da ya san shi ya iya ragabatan domin kwaɗayin da ya yi alhu ga barin iya wannan harbin to fa inna hali umatun taraka wannan wata ni'ima ce mai girma da Allah ya masa amma kuma ya batta Allah ya masa ni'ima tarakaha ya gwada ta tafi a banza au qala ko kuma shakku min rawi ko ko cewa yayi kafaraha ya butulce ta ko yayi butulcin ta ko dai tarakaha ya barta ko kuma ni'matu ni'ima ce da Allah ya masa kafara yayi butulcin ta ya butulce wa Allah Allah ya bashi dama ya iya harbi amma ya bari ya manta yadda ake harbi ya butulce wa Allah rawahu abu dawud وعن سلمة ابن الأكوي أنا وجد سيدنا سلمة ابن أكوى رضي الله عنه قال ياتي مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر فقال صلى الله عليه وسلم يا وجه توجه وسمتاني أبايا جري ينتظرون سنة مسابقة تسقو ينهربي شما كناية تهربي ينتظرون أي ترامون بسهامي suna koyon harbi da kibiya littabaki domin musabaka a gawaye ya iya harbi wato musabaka ta koyon harbi dama abu uku ai manzo Allah ya faɗa la sabaka illa fil kuffi ko wal nasli wal hadith la sabaka illa fi salatin aw tawaya ta Abu Hurairah ba wata musabaka da ta halatta a addinin musulunci sai a cikin abu uku filkufi a cikin mai kufi shi ne rakumi tseren rakumi kafasa ta yi kama da kufi wal nasbi da kibiya shi ne musabaka ta koyan harbi sai ce wal hakimi da mai tole shi ne doki al khubbu wal naslu wal hakim doki da kibiya da rakuri manzo Allah ce ba wata musabaka sai a cikin waɗannan guda uku to ba misalin da aka samu musabakar alqur'ani amma dai tun daga kyakkyawan manoma ake yi wanda ya da kyakkyawan niyya to zai samu lada tunda ana faɗaɗar da musulmi haddace alqur'ani da kuma iya karanta shi da tajwidin amma dai da lafazi manzo Allah ya ce la sabaka illa bil kutti wal nasl wal hafiz to manzo Allah ya wuce ta wajen wasu mutane suna musabaka ta koyan harbin kibiya shine yanta biduna din suna musabaka ta koyan harbi faƙala sai manzon Allah ya kirmu bani Isma'ila ku yi harbi ya ku ƴaƴan Annabi Isma'il ba Larabawa bane ai shine uban Larabawa a cikin ayar ƴaƴa guda biyu na Annabi Ibrahim Annabi Ishaqa da Annabi Isma'il Annabi Ishaqa shine uban Banu Isra'ila shi kuma Annabi Isma'ila shine uban Larabawa to sai kirmu bani Isma'il ku yi harbi ya ku ƴaƴan Annabi Isma'il fa inna abakum domin babanku annabi Isma'il kana rajiyan ya kasance gwanin harbi ne gwanin harbi ne ku koya sunna ce ta kakan annabi Isma'ila wannan hadisi rawahu al-Bukhari wa an Amr ibn Abbas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuri yana cewa barra ma bi sanin fi sabilillah duk wanda ya yi harbi da kibiya a cikin jihadi fi sabilillahi wa huwa lahu wannan kibiya ɗayan da ya harba lahu tana wato a wajenka idul muharrara tana daidai da baiwa a bar yantawa ka gane ai tahrir yantawa muharrar abin yantawa ba maryamu ta ce inni nazartu ma fi batini muharraran ba ya Allah na yi baka bakance abin da yake cikin jikina muharrara abin ‘yantawa ne da hidimar ɗakinka na baitul maqdis ko ɗiban ruwa ba zan sa shi ba na baka shi na yi bakance wannan ɗan na ‘yanta shi gare ka ya Allah ma'ana ‘yantawa ba wai bawa za ta aibe shi ba ballanta na ce an ‘yanta shi a'a za ta ba wa Allah shi ya zama yana hidima a ɗakin kudus a masallacin kudus ثم فلما وضعتها قالت التي إني وضعتها أنثى تتعيف هيك تقع وتتعيف هذا يا الله تو ina ma alƙawari idan na aiki abin da yake cikina zan kai shi ya hidimta ga ɗakinka kuma ga yanzu na aike ka ƴa mace wale ka ga kar kalunsa ɗa namiji da ne ba bai ce ba ta ce ai ƴa mace ba kamar ɗa namiji ba har yanzu da tana kwaɗayin ɗa namiji وليس الذكر كالأنثى بنتي وليس الأنثى كالذكر alhali ita namiji take so sai aka ba ta ya mace sai ce walaisa zakaru kal unta a ka'ida din ta magana kamata ya ce walaisa unta kal zakari ya mace ka bani Allah ka san kuma ya mace ai ba kamar namiji ba amma sai ce walaisa zakaru kal unta saboda har yanzu tana kwaɗayin ɗa namiji shi ɗa namiji ai ba kamar ya mace kai ka ce namiji haka ba to shine ma'anar muharrara a nan abin yantawa kibiya ɗaya in ya harba to za ta zame masa daidai da baiwa ko bawa da ya yanta muharrara ɗin nan ba wai sai mace ba fa kanka da aka sa wuta ani kamar raqabatu ne mubtaqatu misali raqabatu ana cewa fakku raqaba suna kiran wuya ne shi kuma wuya na rakabatu ta aminci ake masa a larabci ko na mutu ka yanta to ka yanta wuya fakku rakabatin ko to wannan muharrara din ana nufin rakaba mutaka to kuma mun san ladan yanta bawa ai akwai hadisi da manzo Allah yake idan ka yanta bawa guda daya duk numfashin da yake yi ana rubuta maka lada duk sallar da yayi aka ba shi lada kai ma za a baka irin wannan lada ba tare da an rago a nasa an baka in ya karanta qur'ani duk wani aiki alheri da yayi aka ba shi lada to kai ma za a baka irin wannan lada tsawon rayuwar wannan bawa ko kuma rahama ta Allah in yi aikin sako kai ba ruwanka kai dan Allah ka yanta shi aiki dan ya ji Allah ba zai saba wa alhamdulillah yawa ne ya kwaso abin da ya kwaso wannan kai bai shafe ka amma duk abin da zai yi a rubuta masa lada to kai ma kana da irin wannan lada wasu na kuskure su ce wai kana da kamasho in ka ji kamasho a cikin abin da aka bashi ne aka tsakura mu ba shi ne kamasho ba a'a ba kamasho ba ne kana da irin ladan abin da aka bashi wannan fa shi ne ladan wanda ya yanta bawa ɗaya to ka ɗauko cibiya guda ɗaya ka sa ta a kwari a menene a baka ka harba ta fi sabilillahi sawa'un da ka harba ka kashe ko baka kashe ba ka harbi kafirin ko baka same shi ba inda ka harba fi sabilillahi to kawai ka samu wannan ladan kamar ka yanta bawa wanda yake mumini رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي في حديث حسن صحيح وعن أبي يحيى قول لك شن يعي أقول باب أقول فقول شولا وعن أبي يحيى قريم بن فاتك شين قريم بن فاتك رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أنفق نفقة في سبيل الله duk wanda ya ciyar da wani abin ciyarwa a cikin jihadi fi sabilillahi sawa'un guzuri abinci ne ya fito da shi ya ba wani mayaki shi ma ya ci ko ko shi bai fita yakin ba ma gudunmawa ya bayar aka fita yaki duk wani abu ne da ya ciyar na dukiyarsa a cikin jihadi fi sabilillah kutiba lahu sabu ne ake bi'idin za a rubuta masa rubanyawa 700 na abin da ya ciyar wannan misalin dai ka misali habbatun ambatan sab'a tanazira fi kulli sunnatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wannan hadisi rawahu turmidi wa qala fi hadithun hasan shi infaqi da ma wannan ka'idar sa ce ba ana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha al hasanatu bi ashri amsalha wannan cikin sauran ayyuka ne amma in ciyarwa ne to ita matakin farko ɗari bakwai in dai infaki ne inda aka yi magana infaki ciyarwa kuma ciyarwan nan wai ba sai abinci ba ko ruwan sha ne infaki ne in dai ka ba wa mutum ya ci ko ya sha to yanzu ba maganar za a baka goma ba ne ga abin da ka ciyar za a rika ya maka ɗari bakwai ka misali abbatin in dai infaki ne saboda haka har a jihadi ma wannan fallar ta infaki kana yau aka baka ma a zaman gida ballantana kuma a halin jihadi ka ce da mayaki wa ana bin sa'id radiyallahu anhu qala qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba wani bawa da zai yi azumin yini ɗaya a cikin jihadi fi sabilillah illa ba adallahu bi zalika al-yawm wajahu an nari sab'ina kharifa sai Allah ya nisantar da fuskar sa bi zalika lawl a dalilin wannan yini ne da ya azumta fi sabilillah sab'ina kharifa tsawon shekara wato nisan shekara bakwai mun karanta irin sa a baya a cikin falalar azumi ko to wannan maganar da aka ce ya sumu yawma fi sabilillah malamai sun kara juna sani ma'anar fi sabilillah a cikin jihadi fi sabilillah ake nufi ko kuma a azumin yayi ne dan Allah ko da na nafila ne shi yasa ya kawo shi a babun azumi da muka wuce a baya nan kuma ya sake kawo shi a babun jihadi saboda yana ɗaukar ma'ana guda biyu kuma malamai sun ƙara wa juna sani akan ma'anar azumin ne ake nufi yayi shi dan Allah ko ba a jihadi ba shine fi sabilillah ko kuma ana nufin yayi shi ne cikin jihadi fi sabilillah to kowanne yana ɗaukuwa متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ من صام يوما في سبيل الله duk wanda ya azumi yini daya duk wanda ya azumci yini guda a cikin jihadi fi sabilillah ya alallahu bainahu wa bainan nari kaddaqan Allah zai sanya wani gwalalo tsakaninsa da wuta ka san gwalalo wanda gwagwargwale ne ke sani ba. Eh, eh, gwalalo ba, gwagwargwale ba. Kamar kwalbaki, rami da ake tonawa ba a gudanar ruwa alal misali abu akwai gazwatu kandak ba lokacin da mushrikai suka yi taron dangi suka zuwa ga shi manzo Allah ya sa aka tona rami aka kewaye garin Madina to wannan rami shi da kandak to duk wanda ya azumi ɗaya fi sabilillahi Allah zai sanya wannan kandak din walalo rami ne mai fadi wanda in mahayin doki ya fada ba zai iya fitowa ba ballantana mai kafa kuma doki ba zai tsallaka shi ba haka aka yi to da wannan ramin a zamani da musulman muka zai kawo hari na biyu kai wani abu dai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ramin ka duba kasar Madina ba kasa ce mai duwatsu sannan a lokacin ba su da wata gireda ko wani kayan aiki na zamani da duka fa ba na kiya kuma mayakan batun kafa sun fito garin nabi labari ya zo manzo Allah ya fita da sahabbansa mutum goma goma yake shata wa guri wani da wani da wani su za ku kona daga nan zuwa nan sannan ya ƙara shata wa wasu wani da wani da wani su za ku kona daga nan zuwa nan haka ya raba aikin nan aka kewaye garin madina kuma kowanne suka yi aikin su kafin kafirai zama kafirai maka da suka zo suka ga wannan aiki da kai kai wannan aikin ba abun larabawa aka same shi kuma sun yi gaskiya salmanin farin shi ya kawo shawara ya mu a ƙasar da farisa idan yaki irin wannan ya zo mana muka tabbatar abu ƙarfinmu to ga yadda muke manzo Allah ya karɓi shawara ya ce ayi amma saboda albarkar manzo Allah yana cikin su kuma aka yi kuma ya yi kafin kafin shi da kandar to Allah zai sanya irin wannan ramu wanda yake hana mahayin doki ya tsallaka wanda ya fada kuma ba zai iya fitowa ba wannan kandar ɗin da za a sanya masa tsakaninsa da wuta kama baina sama'i wal ardi kaman fadin sama da ƙasa tafiya shekara ɗari biyar ke tsakaninsa da wuta akwai kandar ka san wuta dai in ta zo duk cinta dai ba za ta kira ni kuma har ta tsallaka ramu kuma mai faɗin nisan tafiya shekara ɗari biyar kaga dai a ce kawai ba shi ba shi ga wuta saboda ya yi azumi ɗaya fi sabilin nan rawahu turmudi wa qala hadithu hasanun sahihu alhamdulillah kana anan saboda har yanzu babu yana da tsawo kuma lokaci ya ya tafi alhamdulillah to bismillah me ya tambaya wannan yana tambaya wai shi ne ya yi sauri kuma sai ya kwanta bacci kuma a cikin baccin nasa sai ya yi mafarki da ya mafarki kuma bai farka ba har sai da alkudir ya hudo wai ne matsayin azuminsa ina ji bai ji karatunmu na farkon wannan watan da muka tashi a babu sauri ba amma a cikin hadisan da muka karanta a farkon azumin da ai mun karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mata da suka rawaito cewa manzo Allah yana wayewan gari da janaba kuma ya tashi da azuminsa ba tare da wannan janabar ta hana shi ɗaukar azumi ba har ma aka ce min ahli janabar da yayi tare da iyalinsa kaga jima'i ne ma ba ma wai mafarki ba to wanda yayi jima'i ma ba wanda yayi mafarki ba wannan janabar da yawa yi gari ita ba ta hana shi tashi da azumi ba ballantana wanda yayi mafarki saboda haka wayewar gari da janaba baya hana mai azumi tashi da azumi kuma ko da da ranar bayan gari ya waye ya yi mafarkin shi ma baya karya masa azumi shi ai tambayar sa mafarkin da daddare yayi ya wayi gari ne ba okay bayan alfijir ya hudu shikenan mafarki na janaba da rana baya karya azumi jima'i ne dai aka yi shi da rana to ya karya azumi har da kafara to wannan yana tambaya mutum ne da janaba sai ya makara lokacin sallah rana za ta hudu asuba ta zama karari saboda haka sai ya yi tunuma ya yi sallah kamar da dama haka aka shar'anta idan lokaci zai kure wajen yin wanka ko neman ruwan wanka sallah ta ta zama kala'i to sai sai tunuma kai sallah da janabar ta to tabbai da yake wai to daga baya in ya samu ruwa ya wankan janaba zai rama wannan sallar ko ba zai rama ba to ba a ramakon duk wata sallah da aka yi da taimama in dai an cika sharaɗin yin taimama in dai taimama sharaɗinta ya cika da gaske ne cewa lokacin ya kure in yake zai tsaya yin wanka rana za ta hudo sallah ta zama karami sannan ne yake mama yin sallah ta iya wankan da labar ta bari sake wannan sallah ko kuma rashin ruwa ne ya sa shi yin taimama da gaske babu ruwan ko kuma in yace zai je neman ruwa sallar za ta zama kara'i shi yasa ya yi taimama ya yi sallah to san da ya samu ruwan ba zai sake alwala ya sake wannan sallar wannan ya faru a hadisi ingantacce wasu sahabbai guda biyu sun fita yin tafiya bulaguro a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai lokacin sallah ya rike su a daji kuma babu ruwan alwala sai suka yi taimama suka yi sallah da suka je zango suka samu ruwa sai ɗaya daga cikinsu ya yi alwala ya sake sallah ɗayan kuma shi bai sake sallah to da suka dawo madina daga tafiya sai suka zo wajen manzala sallallahu alaihi suka ce suka ya rasulullahi da abin da ya same mu sai manzo Allah ya ce wa wanda bai sake sallar da zai ce a tafsir sunnan yace ka dace da sunna wa ajza atka salatuka sallar ka da kai da taimaman nan ta isar maka sai ya ga wa qala lil ladhi aada ya ga wa wanda ya sake sallar yace lakal ajru marratayn kana da lada guda biyu amma dai baka dace da sunna imana kana da lada biyu menene ladan sallar ka da kai da taimama da ladan sallar ka da kai da alwala kowace Allah ya karba to anan ka ga manzo Allah ya gaya wa wanda bai sake ba a tsaftar sunna ka dace da sunna mu ko duk laliman da muke yi duk abin da muke muna kokarin mu dace da sunna to saboda haka sallar da kai da taimama in dai ka cika sharadin yin taimama to sallar ka ta inganta ba sai ka rama ta daga baya sawa'un da jalaban ne kai ke mama kai sallah ko ba jalaba rashin ruwa ne yasa kai ke mama kai sallah daga baya in kai wankan janaba ko in ka samu ruwan alwala ba za ka sake wannan sallar sallar ka da kai ta inganta kuma ba sai ka rama ta alhamdulillah ba kira'o'i ake cewa ba suna da lafuzza ko lafazoji ko da lafazi ma lafazi suna da kurci da ake yi musu Oho. to shi mai tambaya yana tambaya sai ba game da ruwayoyin lafazin kiran sallah yake magana ba yana magana akan wasu da wasu suke batawa a cikin kiran sallah lallai kiran sallah asalin sa dai kaga mashru'i ne sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah sallama da sunnantawa masu sallah to kuma dole yana da lafazin sa da manzon Allah ya koyar lafazin sa da manzon Allah ya koyar shine ya koyar da shi a bisa ƙa'ida ta harshen larabci in na ce ƙa'ida ta larabci a kan ƙa'ida ta nahau kiran sallah kamar dukkan zantukan manzan Allah ba sa saba wa ƙa'ida ta larabci saboda haka in mutum ya ɓata to ya kuskure idan jahilci ne ko da ganganci to wannan ya yi sabo domin akwai lafazin da canja shi zai iya zuwa ga kalmar kafirci wasali ɗaya ai shi ne illar rashin dabbacewa da mai da hankali da lura da karatu ko da nan alƙur'ani ne ai kuma suka su da ɓarna kuma wannan lafazin yana zama kalmar kafirci saboda da an kuskure wa ƙa'idar nahau ko ƙa'idar larabci misali kamar ayat da ake da Allah ya ce yake cewa fa asa adamu rabbahu fagawa fa asa adamu kaga adamu shine fa'ilin asa ya zama marfu rabbahu shine maf'uli mansubi alal maf'uliyya to idan ka canza wasalin nan misali kace fa asa adama rabbu san Allah ya ce fa asa adamu rabbahu Adamu ya saba wa Ubangijinsa da ya ci wannan ɗan itaciya da aka hana shi. To in ka canza wasalin fa, to ka ce Ubangijin Adamu ya saba wa Adamu. Ka ce Rabbuhu, Ubangijinsa a sa Adama ya saba wa Adamu. To haka Allah ke yi? Amma me ya jawo? Bakin duk ɗaya ne. Wasalin nan da ka canja shi ne ya jawo maka matsala cikin abin da ka faɗa. kamar ayar wa izirka la ibrahima rabbu kan ka ga maf'ul aka gabatar maf'ul muqaddam rabbuhu shine mubtada bu aka kaga ya saba da wancan fa asa adamu rabbuhu nan kuma ibrahima ko rabbu kan adamu rabbuhu nan ibrahima rabbu to fa'idin nan shi ake fara furtawa duk da an kai shi ƙarshe ba ulin nan shi ake jinkirtawa duk da an kawo shi a farko wa izin tala ibrahima rabbuhu sai ka ce wa in ka tuna mana ya rasulullahi lokacin da rabbuhu ubangiji ibrahima ibtala ibrahima ya jarrabi ibrahim amma ka karanta wa izin tala ibrahima irin fa'asa adamu dan cewa can ma rufu'a ce a farko Uhudi ya zo a fata a ƙarshe sai kai irin su anan kace ka tuna lokacin da Ibrahim mu ibta larabahu ya jarraba ubangijinsa wannan kalmar ba za ta kai ga kafirci ba ubangijin Ibrahim ne ya jarrabi Ibrahim ba Ibrahim ne ya jarrabi ubangijinsa ba haka nan can Adamu ne ya saba wa ubangijinsa ba ubangijin Adamu ne ya saba wa Adamu amma kaga wasani a tsarin kamar nan an canja fata'ar ta dawo ita ce a farkon Ibrahima, rabbuhu ya zo a ƙarshe, dan kuma Adamu da rufa zai a farko, rabbuhu ya zo a ƙarshe, to dole sai ka ce a wannan ƙa'ida. Ba a Ƙur'ani kaɗai ba har a hadisi, har a kowane lafazi da aka shar'anta har da shi ma kiran sallah. Idan misalin kace a kace anna Muhammadan kace rasulillahi to babu ma'ana. Ba kana nufin na shaida annabi Muhammadu manzon Allah bane. dole kisiran nan akwai wani abu da ake kaddara ma'ana in ka kaddara fi tun da dai ya zo kisra kisra ba za ka zo ba babu dalili sai an kaddara wani abu don ka ce ashadu anna muhammadar rasulillah na shaida annabi muhammadu in ka kaddara fi ka gane ai ka ce annabi muhammadu na shaida fi rasula yana cikin manzon Allah ka ba da ma'ana in kace ashhadu anna muhammad in ka kaddara min a cikin hurufin jar kace min rasulillah ake nufi na ce da annabi muhammadu daga manzan Allah ne alhali annabi muhammadu daga Allah Allah shi ya aiko shi kaga annan ma bai ba da ma'ana ba in kuma ka kaddara lamul jar ashhadu anna muhammadan li rasulillah na ce da annabi muhammadu dan manzan Allah ne shi ma ya ba da ma'ana duk yadda ka juya ba zai bada ma'ana haka nan kuma an ka mata fata akwai masu mata fata ashhadu anna muhammadan rasulullah to shi ma ka bata domin rasulullah shi ne kabaru anna marfu'i ismu inna yana da fata inna allaha ko inna nasa ko inna nara ko inna ma ko inna masjida in sai suna yazo a gaban inna to zai fata to labarin kuma zai rufu to muhammad ya ismu allah ne mansubi rasulullah shi da kabarin allah mansubi to dole ne a kiyaye wannan ka'idojin idan ana yin su barkatai ne na kwan ka samu dana to ba za a rubuta maka jini in ma bai kai ga kalmar kafirci ba saboda haka dole ladane su kiyaye in baka iya ba ka je a koya ma in baka iya ba ka zo shi yasa mai ziya ya ware fasali guda akan gyaran kiran sallah bayan ya yi magana akan kuci kiran sallah da matsayinsa da lafazinsa sai yake tambihu faɗakarwa yake wani hazarul mu'azzinu lalle ne mai kiran sallah ya kiyaye min maddi ba'i akbar tun daga nan ya fara daga jan barin nan ta akbar akwai wata Allahu akbar kaga ya sa ja tsakanin badara to daga nan ya fara ta ya kiyaye tun daga Allahu akbar yace wa wa lafzul jalala ko da lafzul na Allahu akwai akwai man cewa Allahu akbar to in ka sa lafzul in ka sa manda lafzul jalala fa to kan kana tambayar imaninka kuma yace wa ashhadu da ashhadu an la ilaha illa Allah ba ana faɗa ba to idan ka ce Allahu akbar to ka koma Qur'ani a sautin kasar ai ka san Allahu khairu ko ko sautin namiji ne sautin namiji ne karshe karshe yawa karshe sautin namiji ne to wannan alif ya zama istifhami Allah ya tambaya a Allahu khairu ku ka gida wai Allah ne wafi alheri shi da yake amsa muku an mun jibul mubtada idza da'ahu amman yahdiku bil wadi wal bahri amman amman din da Allah yake tambaya to shin Allah shi ne mafi alheri ku bauta masa amma su shi ku ko kuma kan da kuke tarayya da ni to idan ka ce ashhadu ko ka ce Allahu akbar wai a Allahu akbar kana tambaya wai Allah fa shi ne mafi girma to kaga ba kai gaba ke hakan nan ka ce ashhadu wai kana tambaya ne a ashhadu an la ilaha illa wai shin kan na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ma'anar abin da kake faɗa ke to saboda haka wajibi ne ba kiran sallah ba har iqama da duk da kuzon su iri ɗaya ne idan ya ɓata kiran sallah to ya ya ɓata iqama ma idan mutum bai iya ba ya je makaranta ko ya je ya tambayi wanda ya iya ya koya masa ba sai dole sai kayan abu ba da sani ba to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya Allah ka karbi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu da dukkan ayyukan mu na alkhairi da muke gabatarwa a wannan wata wannan tsani na rayuwa Allah ka yayi mana in ya zama in ya zama mukaddari Allah ka gode mana abin saya masu taimaka mana Allah ka taimaka musu wanda suke ɗaukar nauyin wannan karatu da jikinsu da aljihunsu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ja musu bukatunsu na alkhairi wanda ya saya mana sabon janareto bana da wanda ya bamu man fetur Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani masu ba da sadaka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومنزله العظيم اللهم يا حبيب الفقراء ويا عزيم الرشاد ويا مهين الضعفاء ويا جديد المستجيرين ويا سياس المستجيبين أجبنا يا حنان يا منان أجبنا يا حنان يا منان أجبنا يا حنان يا منان ويا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا مقيد القلوب ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Allah ya saka alkhairi masha Allah